الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درى على أمين ترى قوة القعدة shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya diri da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya a darasi na arba'in da bakwai daidai za mu tashi darasi na arba'in da takwas a wannan littafi mai albarka na amalul yaumi wal laila shafi na tasa'in da biyu na babban malami imamu ibn sunni rahmatullahi alaihi a wannan masallaci da ke na ma'asasatu salafiya da ke unguwar ganda albasa inda muke gabatar da wannan karatu a kowace laraba za mu tashi babu tashmitul adi talata babin da zai magana akan wato gaida al'adi mai atishawa talatan wanda ya ta uku ya yi atishawa karo na farko ya yi na biyu ya yi na uku hadisi mai lamba ta ɗari biyu da hamsin daidai مالك قال أخبرنا موسم بن محمد بن خالد بن عبد السلام قال حدثنا عيسى بن حماد بن زرقبة وابن الزغبة قال أنبأنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه شيء مالك ابن السني yace malaminsa Mutin ibn Muhammad ibn Khalid ibn Abdulsalam ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malaminsa Isa ibn Hammad ibn Zubba shi kuma ya jiyo daga malaminsa Layth bin Sa'ad amshakin malamin nan da muka ce yana turawa da yana tura Imam Malik da Fadlu ko Fudail bin Iyad kudin shekara domin baya so imam malik ya motsa kawai ya ci gaba da karantar da mutane hadisin annabi alaihi salatu wassalam jirgi guda yake tura masa da kayan abinci da kuɗi sai kawai a ci gaba da karantar da al'umma shi ma kuma jakin malami ne don tsararsa ne amma mai kuɗi ne sannan sai turawa a maka kuma sai turawa fadl bin fudayl bin iyas sai turawa shi ma da jirgi guda na kayan abinci ya taimaka wa musulunci matuƙa shi ba misire ne ya tura maka ya tura madina domin a yi wa addini hidima shi ne a yi ma za ka damta da dinin la eh idan Allah madaukakin sarki ya baka irin duk irin opportunity da ka samu a duniya dama to ake kai amfani da wannan damar wajen bi wajen samun aljanna kowace irin dama domin ran da ta kote Allah ya ce ya yi wa ladina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat li gadi kai mi kai sai mutum ya zo duk abin da ka bari a duniya ba in ka mutu ya ya gabawa ba lada sai dai kawai ce ka bawo manzon annabi ya ce an tazara wa rasataka agniya khairun laka min an tazarahum ko alatan yatakaffafuna nas kudin su ne kuma kamar yadda muke biya a karatunmu na asabar ka gani maganar wasiti ba kai wasiti ba ko kai fikiyar da kana da kuliyar ɗaya kayi wasiyar miliyan ɗari biyu ce ba je ba ko ce ba san wannan zancen ba san ana samu to shi sa da abin da za ka iya a rayuwa a duniya yi wa kanka yi da kanka lokacin da kake da ƙarfi da tsari to duk abin da ake neman lahira da shi ka yi kawai domin ya'yan yanzu majority ba ta yi yawa to shi ne laifin bin sa'ad ya yi wa addini hidima bayan hamshakin malami ne kuma ya kashe kuɗinsa wajen taimakawa addinin Allah shi kuma daga malaminsa Muhammad bin Ajlan shi kuma daga malaminsa Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi kamar abin da nake gayawa wani jiya muna tattauna da shi ne nace kaga nace yanzu fa leda biyo wata leda leda goma a bashi a ɗari biyu da hamsin dubu biyu ɗari biyar jiya leda ashirin dubu dubu biyar jiya nake to wannan ledar biyo wata yanzu ka zo ka siya ka ba da shi sadaka mutanen da za su siya suna da yawa idan ba ka ji wannan dubu biyar din ba kaga wannan shine naka na lahira nace amma data yanzu ta nawa muke sawa data in ka kai ka samu lada da data ko to wani abu kai na taimakon addini misali wannan karatu kawai kai shi yaran ko karatun wani malami da za a amfana kai data ta tafi shine za a ce za ka samu lada amma in ba haka ba ka kalli Barcelona da Inter Milan ba lada ba lada ko ba su ne jewa yawwa gaba ɗaya ne da ka ta zarare shi kenan ko wanda aka yi randa kama an yi mutuwar nan zuwa yi masu real madrid ne da ina ba da arsenal ai ai justice mutum bai zama dan duniya ba sai abin ne shi dole yadda duniyar nan take tafiya yawwa shi dan duniya zo yake ya ga kasan duniyar da yake ciki to sai yawwa ai ga mata ne yanzu idan ka zo kuna daddana kana fara bayani akan al'ada akwai abubuwan da in baka iya fito da su ba kawai kallon shasha ya suke ba to shi ne sani kaza kaza amma akwai abubuwan da in ka fara bayani ka zubo su ka fara shimfiɗa da su a introduction to ka ɗaure kowa zai ba ka hankalinsa shike amma dai kamar yadda na faɗa satin da ya wuce mai hankali da sanin ya kamata shine wanda ya san bai priority a rayuwa yawwa kana da ahammu ta zama mana yanzu ka ta'i da musiba bal to amma dai ya zanto ka san me ahammu kar ta hana ka sallah kar ta hana ka wani muhimmin abu shi ne abin da ya zama ba daidai ba kuma kamar yadda muka faɗa bal din nan zaka iya zuwa ka dare ita ba in an yi baka gurin za ka iya zuwa duk da an ce wai an fasu a kalla ana tura a can kana kure wasu ihu yanzu jiya da dare na kai yara su wajen arba'in sun ce suna wai an yi daren banza suna gudu suna kiɗa suna yan menene ku tashi kun yi daren banza wallahi da na zan akwai aiki a gabanmu Allah saboda yanzu maganar karatu da ba babu ita ya wuce karatu ya zama abin da ya zama dai ya zama abin da ya zama yanzu karatu ko ɗabi'a mun yi magana da wani kaga yanzu a harkar karatu a Kano a Kano kusan an zuwa Disamba duk wanda ka sani kwararre a harkar titin ya yi rigaya in dai kwararre ne wanda ya yi wannan yan fi'i irin da waye suka yi wannan makarantun duk sun kare AD Desvalin. Ta kafin su, ita waye daga zuwa Disamba, ya ce mun gaba ɗaya sun ƙare, yanzu da ma tafiya suke ta yi, amma zuwa Disamba ba a rago ko ɗaya. To ba a nan za ka yi kukan ba sai kaga wanda ake rage, a nan za ka hankali ne. Da uba ɗalibu wani matsalub ne. To shi ne, to kaga al'ummar mu yanzu matasan mu ba su da wannan tunanin ya hakike tunanin ilimin ƴaƴanmu yanzu na baya zai zama jama'a jabar yace za a wani generation na jahilai kunzumin jahilai da yana nan zai proving zuwa yanzu ne an shiga generation kunzumin kawai na jahilai za a tara to me dabara da hikima wanda za ka ya san da yake cewa duk abin da ya zo mai muhimmanci ana kowa yana da hobi wani yanzu zai kalli nollywood ko kaliwood ko kwarin kalli ba misali amma ba duk abin da yake mai mahimmanci ba za ta hana shi ba to wannan shine mai hankali wannan mai hankali ne kuma ba zai je bata da wani akan kwallo ba kawai ku bata saboda wani ka dai neman magana a wannan shine mai sanin ya kama to ma'aikata shayi dai damar da Allah ya baka kai wa kanka su wata analysis ka gane me yi damar da kake me yi opportunity ka kai amfani da shi wajen taimako addini ba kowa ne yanzu Allah zai ce koyar ba ba kowa ne dama haka ba haka Allah ya tsara ba wani zai koyar kai kuma yanzu kana da wata damar to taimaka ta wannan damar haka ake yi ta haka addini yake tafiya wato wannan abin da ya janyo addini ya ɗaukaka annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya za a rika dawa tun Abdurrahman bin Auf ko karatun mu na Lahadi ai kun ga abin da muka faɗa me yasa Allah yake wai za ra'au tijarata aula wa ni fasu ilaiha ba oda da Abdurrahman dan Auf yayi ce ta shigo ba shi ne ya oda kaya ya shigo an dade ba kaya sabai annabi da hudu ba suka rika zabewa suka gudu sai zaura mutum goma sha biyu duk sun tafi kowa ya tafi rike dilansa shine Allah ya musu kashe ni yace in kun ga kasuwanci za ku gudu ku bar annaba ne wata rafu ka kadima ku baki a tsaye kul ma inda Allah khairun min Allah wa min tijara to abin da yake gurin Allah ya fi wannan dinar da zaka je a baka guda biyu ko uku to shine wannan ko da yaushe damar da kake da ita ya amfani da ita wajen taimakon addini kuma wanda yake yake tunani yanzu wai ba zai taimaka ba shi sai ya yi kuɗi in yana ga wai da masu kuɗi ake in kuɗin ya zo ba za ka yi ba wallahi a gabar alabul din da kake a haka za ka yi domin shi Allah kullum yana duba ɗaɗa wato wato ikon da kake da shi ya kamata mu kalli wannan Sulaitu bin Sa'ad sun ba wa addini hidima matuƙa daga malamin sa Muhammad bin Abdullah shi kuma daga Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi shi kuma daga malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu yace la alamu ban sani ba illa annahu rafa al hadith ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ne cewa yayi wato daga hadisin ya dingira shi zuwa ga annabi wa ma udifa lin nabil marfu' wa ma li tabi'in huwa al maqdu' to hadisin da aka ce annabi ya faɗa shi ne sahabin ya zo faɗa abin da ba la majala lahu lil ijtihad wato ijtihadi ba ya shiga ciki sai ya ce to annabi ne ya faɗa amma idan ya faɗa bai ce annabi ya gaya mar ba to sai a ce hadisi ya zama mawqufi to shi da ne yake cewa abu abu hurairah yace la alamu illa annahu rafa'a al hadisa ila rasulillah cewa wato yace ya dan daga hadisin ya jingina shi zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam annahu qala annabi ya ce shamitul muslim idza ahdatha salata marat ka gaida musulmi idan ya atishawa har da uku yi atishawa ya ce alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah mun biya a baya cewa ba a cewa yarhamakallah ba ta larabci ne wannan yarhamukallah rahima yarhamu fi'li mudari zai dau zamma ne akan mimu yawwa yarhamukallah in mace ce yarhamukillah saboda haka Allah ya ji kanka kenan ya ma rahama to sai ce um talatu marat ta uku idan ya kuma yi ka kuma ce ce alhamdulillah ka kuma ce mai yarhamukallah idan ya kuma yi ka kuma ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah fa yana adansa in ya kara kuma fa huwa suka sai aka ce a tumura yake ko alaji in dai haura uku to ta ta kuma wani abu daban za ka iya shiga harkar ka ce to Allah ya baka lafiya ka dora kawai amma inda za ka dora yanzu yana ta cewa in ta wa arba'in zai yi gari yana cewa alhamdulillah kana ya rahamu kalla ba kai laifi ba amma kana da abin yi kuma kai ya ɗauke wa hankali za ka yi cewa Allah ya baka lafiya ka dora kai ci gaba da aikinka yawwa to shi ne babu nahi an an yi sharnita rajul ba'da salati babun da yake magana akan cewa an hana a gaida mutum yayi atishawa bayan uku na yi magana yanzu abin da ya sa na ce zai iya tsora saboda hadisin bai inganta ba bai inganta ba yawwa sai yace kala akbarani abu aruba kala hadathana sulaiman bin sayyid kala hadathana muhammad bin sulaiman bin abi daud kala hadathana abi عن الزهري عن سعيد بن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني يتي مالك ابو عروبه يا كرنت shi ma ya jiyo daga malamin sa Sulaiman bin Sayyid shi ma ya jiyo daga malaminsa Muhammad bin Sulaiman bin Abi Dawud shi ma daga shirin malaminsa mahaifinsa shi Sulaiman bin Abi Dawud shi kuma daga Imam Zuhri malamin Imam Malik Ibn Shihab Zuhri shine wanda matarsa take ita wallahi da littattafansa gwara ya karo mata kijiya uku saboda yana da littattafai da yawa kullum yana cikin library ya ce ita ne da wannan labirarin gwara aro mata uku kun san hikimata za a raba kwana amma yanzu da tattabai sun kwace mata lokutan gaba daya imamu zuhuri ke an ta yi min mutayi daga sai dan mutayi akhirin mutaqaddimi karshen magabata shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu anhu kana سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي نادى النبي yana cewa idan hadasa ahadukum falyamlitu jalisu idan ɗayan ku ya atishawa wanda suke zaune da shi ne gaishe shi amma ya faɗi sharadi a hadisi ingantacce sai ya ce alhamdulillah fa in zada ala talatin in yaro ne a gida kai zaka faɗa yau da goben kana faɗa in ya atishawar alhakati alhamdulillah zai faɗa sai kuma ka ce mar yarhamukallah da yau da gobe suna zaba za ka ga yaro yara ɗan shekara uku in ka daba da wannan uku hudu ya zai koya wallahi musamman Allah ya ce mace ka yana da yayi duk dukiya to baka da matsala wannan shine wato abin da ake so a gina yaya a kai da aka ce adibuhu salat arba'an sab'an la'ibu sab'an wa sahibu sab'an wannan ladabin da aka ce ka bashi na shekara bakwai wayannan abubuwa ake so a koya a matsayin ki na uwa cikakkiyar uwa ana so ɗanki kafin ma ki kai Islamiyya ya iya alamtar kai fa zuwa nata a gurin ki ya iya addu'a shiga ban daki da fitowa a gurin ki tattalin abinci da gamawa duk wanda ana so uwa ta koyi da ɗa ana bukata shi ne za ka kawo ki ko Islamiyya a kawo ki a bara tuntuɓarsa a interview cewa in za a ci abinci da wannan hannu ake ci in ya nuna ka ce tutar idan duk bai wannan mato ba ta yi aikin ta ba wallahi da yakin ta wannan aiki ne na uwa al'ummar madarasatu university ce ne ko faculty daban-daban a ita uwa to ana zo wannan da aiki ai to sai yace um yawa sai yace wa in zada ala salati fa huwa maskum in ya kara akan guda uku kwato mara yake azzuka mara kenan in kace ana mazkum ina mara wala tajmida ba da salati marat ba a gaida mutum bayi bayan yayi sa uku amma mun ce bai inganta ba in ka ga dawa na kai amma ba dora ba haƙƙi ne na ɗaya na biyu na uku ne daga nan mai alaji zai ma ɗari yanzu in ya ji wani abu da bai mara bai yanzu nan sai kawai a ai ba wai mai alaji ba ba inda mai barkone zai zo ya kaɗe buhu a nan duk sai mun yaji yawa sai wanda Allah ya tsare da yawa za ka ga ana ta yi to irin wannan ne babu rukunat bi tashbiti ba da salati kaji ba babu da yake magana a kan an yi rukusa an daga kafa an mutum ya yi wato an shawar fiye da uku za ka iya gaishe shi dama mun faɗa قال أخبرني سليمان بن معاذ قال حدثنا محمد بن إسحاق البكائي لكن كوكا كان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابي خالد الدالاني عن يحيى بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن امه حميده او عبيده بنت رفاعه الزرقي عن ابيها عبيد بن رفاعه بن رافع رضي الله عنه قال شيء مالك ابن السني يدي مالك سليمان بن معاذ يا كرنت دي shi ma ya jiyo daga malamin sa Muhammad bin Ishaq al-Bakkai wai sarkin kuka shine shi kuma daga malaminsa Abu Nu'aym sahibul hiliya kenan ko shi ma daga malaminsa Abdulsalam bin Harbi shi ma daga malaminsa Abu Khalid Ad-Dalani shi ma daga malaminsa Yahya ibn Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha shi ma daga jerin malaminsa shi kun ji yanzu magana ta ku babarsa ita ce malamansa babarsa an ummihi daga babarsa eh babban nasara ne Allah ya taimake ka a ce wato kana da iyaye da dara da ido ko yaya amma kun san da yawa wasu ba sa ganewa mutum tun da kyalkyali ya ɗebe shi sai an fara zama za a yi da ki sai ya gane ma ko karatun sallah ba ta iya ba tunda dama in ya je da sai ba ba ruwansa da abin da ya shafi sallah in ya rasa hirar da zai ba hirar ita milan da barcelona zai ba ta saboda ba shi da abin da zai faɗa in zai tafi ya ce I love you to the co shi kenan you are the golden fish in the river in ya je gida kuma ƙarya yake to to saboda haka sai ya ce to wannan shi ne to kaga mahaifiyarsa Humaida au Ubaida binti Riba'at az-Zuraki ita kuma daga mahaifinta yar malamai Ubaidi bin Riba'a bin Rabi' radiyallahu anhu gani قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يأتي تشبيت العاجز ثلاثة قيد من يتشاوى أكل فإن زاد إن يقال أكنا فإن شاء جمته وإن شاء تركه زنتي يا قاري إن كغلا ما كاي شيء إن كغلا ما كشغار كشي كغلا da abun yi shikenan dama mun ji wannan zantaccen a farko saboda haka ko ya inganta ko bai inganta ba da ba zance haka yi babu rukkati bi tajmidi ba'da talatin zai ƙara ya ƙara mai mai tabari ko kamar yadda ya saba yawwa ana da zani Abdul Karim bin Abdul bin Ahmad Ar-Rawaz Al-Basri ana da zana Amr bin Ali ana da zana Ruh bin Ubada an Sa'id bin Abi Aruba an Qatada qala ana Amr bin Al-As radiyallahu anhu shehin malami ibn Sunni yace malamin sa Abdul Karim bin Ahmad bin Al-Rawaz Al-Basri ya karantar da shi shi ma ya jiyo daga malamin sa Amru bin Ali shi ma daga jiyin malamin sa Rawu bin Ubada shi ma daga jiyin malamin sa Sa'id bin Abi Aruba shi ma daga malamin sa Qatada ibn Da'ama wanda muka ce makawo ne bai taba gani ba amma duk abin da aka gaya mar ba abin da yake mantawa baya mantuwa shi kuma shi sa in malami yana so ya ajiyar karatu sai ya je ya biya ba in ka biya ba in ka dawo ko dugo ba zai cire ba zai juye ba abin kai ya gaba a tare da ibnu da amata sadusi ke bawan Allah shi ne magana da muke yi su magabata in aka samu mutum disable ba bara ake kai shi ba kadara yake zama ya taimaki addinin Allah kwarai kuwa ai kuna kallon liba ma harami a yanzu ba wai alisha makawo ne bilbas makawo ne duk rubutun da kaga ana cewa wannan littafin bilbas ne ɗalibai ne irin wannan karatun kawai ake samun wasu masu yin masu su rubuce duk abin da malam bin ba sai ya fito tun safa har yamma karantarwa yake da ka duk wannan littattafan da kake gani mujalladan na kafin su da kayan gwara malam musulmin za ka ce shi mai gani ne wanda in ya tafi shi ma ya fito tun safe hata a hanya an zai koma gida ma darasi yake bayarwa akwai ɗalibai irin masu nasin nan wani yana gaba da littafi yana tambaye ta a usul riziki yana biyawa shi a hanya zai yi nata in ya shiga gida sai an yi dabara a sai a kyale shi ya huta na la ilaha la hawla wala quwwata illa billah Allah wane mutum wane mutum mutane ne masu manufa in dai mutum yana da manufa ai kaga kamata ya wannan bawan Allah ya a tashi ya rubutu eh irin su rubutun yana amfanar da na baya ya yi rubutu akan rayuwarsa kawai yadda ya rayuwa da yadda ya gwagwarmaya tana taimakawa kaga ba dai an tafi can magabata ba kenan ga wani muna da shi wane ne ko aji daga cikin shawarar da suke bayarwa za ga da ake magana akan language na ɗa da yawa ba mu san language din ƴaƴan mu ba kaga language din nan guda biyar da ake faɗa quality time ba wai ana nufin ko mutum da rage lokacin ka hatta ɗaukar da ka tafi makaranta a wannan lokacin akwai quality time za ka iya ɗauka abin da kake so ka cimma kake so ka ɗora yaran ka a lokacin da aka ci masa tendin message quality time quality time kama da yawa za ka gani wasu wasan yaran ƴaƴan da suka yi ba yahudawa da Allah cewa Allah ji na hata yana mu da kitaba ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san ƴaƴan su ciki da bai shine na bada misali a gidan duba ra'a gaba bawan Allah da na san shi yaro wanda wani yana neman ƴata a ɗaliban mu anan ni in muka je da shi yace wanda yake so bayan mun je ya fito ya ba mu tabar ma ya fito idan ce masa wannan ne ga yarka yana so da dai ba zan zo ba amma da na fahimci daga keke sai ce mun waje ce a ke faɗa saboda ne yake zan ya faɗi wasu ɗabi'u mai ɗabi'u wanda irin ɗabi'u kake so ka aura ya gaya ba sai ce to kar ka nemi wanda wara ka nemi wanda eh ya san lambacin ƴaƴansa yace domin wanda da kake son wannan ɗabi'un ita ba ta da shi wanda ce mai yana so da iyaye na ce to ka'ida ta shi ne ka je in kuka daidaita ban da matsala amma ka sako ta akan wannan ɗabi'un da na gaya ma za mu zarta ka tsara tun da na gaya ma ba ta da wannan gameji in ka sako ta akan wannan in da wani abun ne daban ya haɗa ku ba zuwa na amma akan wannan da yake wallahi sai mun yi shari'a da kai kuma iya sanin da na yi har yanzu ya'yansa mata yana da ya'ya mata da yawa har yanzu ba wanda na sani auren da ya mutu duk suna gida to wannan ta kai mahallin jahili ne ya san yaran ƴaƴansa kowace ya san yaranta haka ake yi ɗaya daga cikin illolin da muke fama da shi yanzu yarinya za ta zo ta fara al'ada a islamiyya saboda rashin alakarta da uwar da uwar da wata sani ba wanda ba haka yi kamata ba in da aka ce ka ba da ladabin shekara bakwai sannan ka yi wasa da su shekara bakwai ka jawo su a jiki shekara bakwai yau ki jawo ta a jiki ba har ta fara al'ada kamata yi ta zama ba ta da babban tsawa a duniya zama da uwarta in kana da yada wato ba ta da wannan ɗabi'ar akwai matsala domin kawaye ne za su rika juya ta duk tarbiyyar da kuke wannan kawayen mata wata kawancin abin da ta faɗa shi za a yi amma idan kika janyo ta a jiki ko me yake faruwa to za ta gaya muku wayannan suna da muhimmanci kwarai da gaske wajen kulawa saboda haka wannan shi ne abin da malam yake gaya mana a nan cewa in ya ina muke ne boke an ka tare ka tada muke magana dan yace kala amru bin al-as amru bin al-as yana cikin kutabul wahyi sakataren annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne wanda muka bada misalin zagiya ko da aka tura shi um ya zama komanda a gazwatu zati salatin yawa to shi ne yake cewa awwalu adatin ba'd in ka ga mutum ya atijawa ta farko wannan wato rauni ne ya samu rauni wasani ya tukaramu ta biyu kuma wato karamci ne amma ban kun lura bai sai annabi ya faɗa ba hadisi ne mai kofi karamun karamci ne wasani ta tulumun yace ta uku kuma idan yayi abin zargi ne wannan fahimta ce ta mu bin al'ad fa ma bariha bai gushe ba a ta hadasa talatan sai da yi atijawa sau uku kamar ana so a faɗa wani da ya ji an faɗi wannan kawai sai ya kirkiro atijawa ya yi ta farko ya kuma ta biyu ya ƙara ta uku wa ƙara da yace annasu ya fi su mutane ba sa rabo da shekar ƙarya wallahi wanda dai wanda misali ne da ya bayar hadisi ne wanda yake mawqufi haka ya ce lan kashi ba lan yi shay'in min kutubus sitta allati bayna yadai yace gaba ɗaya ma kutubun sai ta biyu ga hadisin ba da amma kofi ne magana ce ta amru bin al babu ma ya kullu rajulu idza adata babu da yake magana akan idan mutum yayi atishawa bi zai fi qala akbarana abu abdurrahman qala hadathana rabi'u bin sulaiman qala hadathana yahya bin habban qala hadathana abdul aziz qala hadathana abdullah bin dinar an abi salihin an abi hurairah radiyallahu anhu qala shehin malami ibn sunni yace malamin sa abu abdurrahman wanne sahibul sunan da imamun nasa'i ke ya biyo daga malamin sa rabi'u bin sulaiman shi kuma daga malamin sa ya haifu na habban shi ma daga shi malamin sa abdul aziz shi ma daga malamin sa abdullahi bin dinar shi ma daga malamin sa abu salih bin samman shi ma daga malamin sa tabu annabi abu hurairah radiyallahu anhu ka قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول إذا أحدث أحدكم فليقل in ɗayan ku ya atijawa ya ce alhamdulillah wale kullahu akuhu dan uwansa ya ce da shi yarhamukallah hadisi ne mai kyau nau'u na haka wani nau'in da ba kana akbarana abul qasim bin mani'a ala hadathana ali bin al-ja'd ala anba'ana shu'ba ana an ibn abi layla ana akhi isa ana abi ana abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu shi malamin ibn sindi yace malamin sa abul qasim ya karanta da shi ibn maniya shi kuma daga malamin sa ali bin ja'ad shi ma daga malamin sa shu'ba amirul mu'minin fil hadith shi ma daga malamin sa ibn abi layla shi ma daga dan uwan sa isa bin isa al abi daga mahaifinsa shi kuma daga jihin malamin sa sahabban annabi abu ayyub al ansari mai farin gida da masunansa Khalid bin Zaid ko mai farin gida kenan annabi ya sauka a gidansa shi za ki cewa mai farin gida daga annabi kira da mutum Allah tabbata gare shi kare yake idan hadasa alaikum fa yaqul alhamdulillah ala kulli hal idan ɗayan ku ya ji jawa ya ce alhamdulillah ala kulli hal ya halatta hadisi ne mai kyau karka ji wani yayi kace alhamdulillah kawai yake cewa hadisin ya inganta mala albani ya inganta hadisi yawwa a cikin silsilatul hadith sahiha ya kawo shi nau'in haka wani nau'in daban kaga dama alhamdulillah ala kulli halin ai in mutum ya shiga wani yanayi musamman na damuwa ko rashin lafiya ake faɗa ko alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat dama a kowane yanayi ake so ake ka gode wa Allah walau alhamdu bil ula wal akhirah farko da karshe ko ina gode wa Allah ake idan abu yayi daɗi ka ce bi ni'mati ta timmu salihat idan bai daɗi ba ka ce ala kulli hal قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد بن محمد النحاس قال حدثنا سباح المدني عن علاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala shehi malami ibn sunni yace malamin sa ishaq bin ibrahim bin yunus ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa abu quraibi shi kuma daga jihin malamin sa ubayd bin muhammad al-nahab kowa sai ka ana faɗar da sana'ar sa ba ta raina sana'a wanda wanda shi ne kuma dama abin da aka ce a yi a baka ladabi ka yi ilimi ka yi sana'a wannan uku in ka same shi kenan amma mu daina zama da yawa da yaya handicap ake haifa kawai eh za ka mutum na ba ku wannan misalin mutum yanzu za ka ga an mutu an bar shi a gidansu bai iya tsara komai ba kuɗin da aka bari cin shi zai domin babu su za ta ta ɗaukar su a mota suna zuwa suna shan ice cream scoop ɗaya ko biyu haka duk inda ake sai da ice cream za ta sha saboda haka ba ba za a fara an kara wajen kuɗi ya kasa wallahi shi kuma bai je komai ba handicap ne da ba to yana da mahimmanci sosai yana da mahimmanci ko yaya kana karatu yanzu kana zara'a kana karatu duk kan karai da zara'a kuma mun sha faɗa kun ga magana da muke yanzu ina yawan ba da misali ta koran nan dai wannan magana take alhamdulillah na ce da kamar shekara talatin bayan Nijiya ta kalli policies ɗinmu na ganduni ne iya sanin da ne talatin ko talatin da wani abu ai za ga mafi yawanci ba musulmi ba ne amma yanzu ba za ka iya in aka ce ni ne fito da jagora na mutum uku wanda ba musulmi ba policies ɗin nan an haɗa ni da aiki daidai su su nuna gaba ɗaya gaga to haka ake yi kuma sun yi modernizing har abin da ya shafi goron dutse ba suna magana ba iya nan ba har goron dutse in ka je kan titin ba haka yanzu yanzu ga wamban naka ni ina magana muna karatu da mata a nan ina magana me ake kiranta plain ina magana dubu sha biyar wata tana da wata ce a malam ta ce dubu ɗari ake magana dubu ɗari da hamsin haka ta ce ko mijinta yana kaiwa uku wallahi haka ta ce muna karatun juma'a ta ce mun ina na ce to na ce abokin injiniya ne muna magana akan abu akan wani abu akan abin da ya shafi su ma sana'a ina musu karatun riyadu ɗalibi to saboda haka wannan shi ne ka duba ka gani ka je ka gani wanda da mutanen mu da yawa telawa in yaje neman aure kunya yake ji ya fara yanzu ko haba malam za a daga guri mu je 40 ya ce ma zai ciya duk abin da kai daga kawai shige shi ka nemi Allah ya sa ma albarka ga shi ne yanzu muna gani keloli masu kuɗi bonitas masu kuɗi har celebrities din na habiyo su suke yi in suka samu dole su yi mawa wayo su tura musu kuɗi ina gaya ma yan diraman nan yanzu har gun su suke yan bonitas yan keloli duk wanda aka ga wa'annan dai an san suna da harka don maganar miliyoyi aiki saboda ka a raina zana ka a raina ta wallahi kuma sai ka fi kima da mutunci ko ni ma aure ka je za a ce in an ce bai zana an sani an sani saboda haka in dai Najeriya kake jira ta baka aiki ba aiki domin tunanin da ake nan da wasu shekaru ma a ta guraren ma'aikatan rage su za a yi robot ne zai rika aikin suna da wannan tunanin wallahi saboda gwara mutum ya yi ya yi kokari ya yi abin da zai iya kwarai kuwa to shi ne ma da yake gaya mana to shi kuma daga malaminsa a a ɗabi na sa'i ta gana Allah ha ta ga wanda yake makeri ne kira yake bai tsoye zana'arsa ba a ce ba a tamman bai je da mai a zayyar duk muna karantawa mai yake siyarwa bai koye ba man da yake siyarwa bai koye kowa ba sana'a sace a muke wuce sa'idin makaburi ma wanda shi haka kabari yake duk muna biyawa kuma to sai yake cewa an sa'id ibn jubair daga sa'id dan jubair mutumin hajjaji wanda hajjaji yanka shi daga ibnu abbas radiyallahu anhu ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza anasa rajul idan mutum ya tijawa fa qala yace alhamdulillah qalat al malaika malaiku ne za su ce rabbil alamin wa idza qala rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin qalat al malaika yarhamukallah su kuma sai su faɗi wannan amma bai inganta ba saboda akwai ubayd bin muhammad an-nahas nan shi kuma malaman jarhuwar da hadisin za a baki cewa za'ibi saboda haka wancan da aka gaya ma sai yawa a faɗa alhamdulillah ko alhamdulillah ala kulli hal shine ingantacce babun kaifa tashmitul adil tashmitul adil babun da yake magana akan yaya zaka gaida mai atishawa قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه shehin malami ya ce akbarana abu abdurrahman ibn sunni kenan ya ce ibn sunni ya karanta da shi kuma daga malaminsa wato oke ibn sunni ya ce imamun da ta'i ya karanta da shi ne abu abdurrahman ne shi kuma daga malaminsa amru bin ali shi kuma daga shehin malaminsa ya ibn sa'id shi kuma daga malaminsa ibn abi bibi shi kuma daga malaminsa sa'id ibn abi sa'id al-maqburi shi kuma daga mahaifinsa sa'id al-maqburi din ke shi kuma daga sahabu annabi abu hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace idza hadasa ahadukum falyaqul in dayan ku ya ji jawa yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa haqqun ala man sami'ahu an yaqula haqqi ne akan duk wanda ya ji yace yarhamukallah in dai ka ji kai kuma sai ka ce yarhamukallah wannan haqqi ne babu kai mai ruddu alaman da tabbakin matahu babu da yake magana akan ya za ka mai da martani ga wanda ya gaishe ka qala akbarana abu qaliba qala hadathana abu al-walid at-tayalisi qala hadathana abu muhammad ana abdullah ibn yahya ibn abdurrahman bin abi amra عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت shirin malami yake malamin sa Abu Khalifa ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga Abu Walid al-Layalisi shi kuma daga malamin sa Abu Muhammad shi kuma daga malamin sa Abdullah bin Yahya ibn Abdurrahman bin Abi ibn Akhi Amra shi kuma daga malamin sa Amratu bin Abdurrahman an tana da ko idan ce wanda aka ce ilmu wato na Aisha mutum uku yana gurin mutum uku gaba daya maza biyu mace daya to wannan ita ce Amratu binti Abdurrahman ɗalibar na na Aisha ce eh wani umarni da ilimin na na Aisha yana kanta suwa yi bin maza Urwa ibn Zubair na Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakr saboda haka wayannan ana neman wato ilimin na na idan ka same su zaka same su zaka same ilimin ta gaba daya dilla dinje da kuma sun sha karatu daga nan ya ji radiyallahu anha qalat ta adan sa rajul inda nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya yi atishawa gaban annabi fa qala fi ce ma aqulu ya rasulullah me zan ce ya ma'aikin Allah qala fi ce qul alhamdulillah yace ka ce alhamdulillah qala fi ce qala liqawm ba ma da kulu sai mutanen gurin ka ce mu kuma in yace alhamdulillah mu kuma me za mu ce kana sai yake kulu yarhamukallah ku ce yarhamukallah kana rajul sai wani mutum yace ba ma aqulu ya rasulullah ko kuma alif da lamun da zo wannan mutumin da yace ya tambaya na farko sai yace to bayan sun ce mun yarhamukallah ni kuma me zan ce kana sai yace kul yahdikumullahu wa yuslihu balakum kace yahdikumullahu Allah ya shirye da ku wa yi sulai ba na kuma ya gyara ɗabi'unku da halaye. Ka san wani wani in kace Allah ya shirye shi zai ce shi fa dadde ne. A'a, ai addu'a ce ne kyau. Addu'a ce ne kyau. Nawwan asar, qala akhbarana Abu Abdurrahman qala hadathana al-Fadl bin Sa'al al-Arabi al-Arabi قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر بن سليمان انا عن ابي السائب انا ابي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه شيء ما ابن السني daga malamin sa imam an-nasai abu abd الرحمن shi kuma daga fadlu ibn sahl al-arad shi kuma daga malamin sa muhammad bin abdullah al-raqashi shi kuma daga malamin sa jabir bin sulaiman shi kuma daga jeyin malamin sa ada ibn sa'id shine illa hadisin ada ibn sa'id shi kuma daga abu abd الرحمن shi kuma daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam kala yace annabi yace idza hadaza alaikum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin in da yanku ya ji jawa yace alhamdulillahi rabbil alamin wa yuqalu lahu fi ajri shi yarhamukallah amma mun fada ya hadisi yana da illa yawa wal yaqul yaghfirullah lakum saboda haka yaghfirullah lakum saboda haka wani hadisin yana da illa kamar yadda muka ji a dawo ibnu sa'id sahihi nawa da haka wani nauyin daban qala akhbarani muhammad bin ahmad bin muhajir qala hadathana muhammad bin husayn ibnu bayan qala hadathana ma'mar ibnu muhammad bin ubaidillah bin abi rafi' qala hadathana abi muhammad ana abi ubaidillah ana abi rafi' radiyallahu anhu qala shi malami yace ibnu sunni ibn sunni ya ce malamin sa Muhammad bin Ahmad al-Muhajir ibn al-Muhajir ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Muhammad bin Hussein ibn Bayan shi kuma daga shi malamin sa Ma'mar bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi shi kuma daga malamin sa Abu Muhammad shi kuma daga shi malamin sa mahaifinsa shi kuma daga Ubaidillah shi kuma daga Abu Rafi radiyallahu anhu ba yace garatu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min baiti yuridu masjida wata rana mun fito da annabi alaihi salatu wasallam daga gidansa annabi alaihi salatu wasallam ya nufaci masallaci shine yuridu masjida yawa ya nufaci masallaci wa huwa aqidun bi yadi yana rike da hannuna in ji Abu Rabi'a fata ina ila al-baqi'a sai muka je baqi'a wannan magabartar da gefe da kihul garkan ba dan da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ci shawa wa kalla yadi sai ta ki hannuna dun maza ba kalmuta ayyar sai annabi ya miƙe kai ka ce kamar wanda ya batan hanya da ya miƙe irin ka zama mutum yana so ya tafi kai ga yaran kauce hanya haka wa qultu zinati ya nabi Allah bi abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama banza gare ka ya rasulullah kullu shay'an lam afhamu ni ke wanda kai kadan kauce ka fa zo na abu da ban fahimta ba ala na'am annabi yace da shi na faɗa atani jibrilu alaihi salam kan kauce hanya da kaga nayi yace malaika jibrilu ne ya zo mun fa qala bi yace ila anta hadatta fa qul in kai ya tijawa ka ce alhamdulillah an gane ko in ka ce alhamdulillah wannan ka tarni wato kamar ka karrama wato ka girmama Allah ne walhamdulillah in kuma ka ce alhamdulillah ka izi jalalihi kamar ka karawa wato ka kara girmama wato kafetar Allah ne fa inna Allah azza wa jalla yaqul to idan ka faɗi wannan kana fara sai Allah ya ce sadaka abdi bawa na yayi gaskiya sadaka abdi bawa na yayi gaskiya sadaka abdi bawa na yayi gaskiya makbulan lahu kuma za a gafarta maka amma game da imamu sudi ya kawo shi a cikin jami'in fida kasayir hadisi ne mai illa shi ma bai bai inganta ba mala albani ya kawo shi a cikin silsila az-za'ifa yau hadisi ne mai rauni wanda muka biya wancan na baya ya wadatar a inganci babu kaifa yaruddu ala man lam yusil tasmi'i tashmi babu da yake magana akan yaya zaka juyar da zaka bada amsa ga wanda bai kyautata a tasmi wato cewa alhamdulillah ba bai kyautata ba ka ka san wani ya sheka da sai sai wani ya ce sannu ko yawwa to shine yace qala hadathana al-hasan bin musa bin qalab qala hadathana ibn ishaq ibn zurayk qala hadathana ibrahim bin khalid as-sanani قال حدثنا الثوري عن منصور عن هلال بن يسار عن سالم بن عبيد قال كنا معه في سفر شيخ مالك يدي ابن السني يا كرنت الدشي ابن السني يدي حسن بن موسى بن قلب يا كرنت الدشي shi kuma ya ji daga malaminsa Ishaq ibn Zurayki shi kuma daga malaminsa Ibrahim ibn Khalid as-Sanani mutumin Yaman ne shi kuma daga malaminsa Sufyan al-Thawri shi kuma daga Mansur shi kuma daga malaminsa Hilal bin Yasab shi ma daga malaminsa Salim bin Ubaidi yace kunna ma hu bi tabal mun kasance tare da shi a tafiya ba da zarajulun min al-qaw kawai dai wani mutum a cikin mutane sai ya tishawa fa kana sai yace assalamu alaikum ana kai tafi abubuwa bala eh yace assalamu alaikum fa kana Salim bin Ubaidi talib bin ubayd da yace assalamu alayka wa ala ummika ba dai kwaba wuce suka kwabo sai wani ya kwaba ma yace to kai ma amince Allah ya tabbata a gare ka kai da babanka thumma dara yace suka ci gaba da tafiya fa qala yace la'allaka wajadta fi nafsik wata kila baka ji hauji ko a yau ne wani kila kuma abin da na gaya wa ka ji hauji فقال ديتي ما كنت أحب أن تذكر أمي يتي أجا جناني ولا كفت بابك وجناني ويا لك سيدي لبابك فقال ديتي أما إني لم أقل لك إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توني ما بقي أما هكذا باتي دنادي النبي أبدا وأنا رجل من القوم يتي وترانا wani mutum ya yi ajiyawa cikin mutane fa kala assalamu alaikum sai yace assalamu alaikum فقال النبي وعليك وعلى امك يجي يجي النبي يجي ورا kai ma kai da babanka amince ya tabbata gare ku sun makala kala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace idza ataza ahadukum fa yaqul alhamdulillah rabbil alamin idan ta yanzu ya ji jawa yace alhamdulillah rabbil alamin wal hamdu lillahi ala kulli hal wal yaqul man yaruddu alayhi yarhamuka Allah wanda zai ji maka amsa shi kuma zai ji yarhamuka Allah wal yaqul yaghfirullah li wa lakum shi kuma zai ce yaghfirullah li wa lakum bai ganta ba kaka je ka ce wani assalamu alaika wa wancan shi ne ingantacce alhamdulillah ya Allah shi ya inganta babul kaifa tajmidu ahli kitab wato lokaci yayi sati mai zuwa sai mu je ya zayewa idan bai hude ko ba na tare kuna zaune a gurin aiki ya ci shawa sai zaka ce masa eh eh ahlul kitabi ne za a ga mu shine zai yi bayani sati mai zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah muka yi kuskure Allah ya yafe mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ce Allah ya ji kan ma'aifa amin. Allah ya kara ma da ilimi mai amfani. Kai ce tambaya da ake ce shin akwai hadisi sahihi wanda ake amsa gaisuwar atishawa da yakirullah alaikum da kai hakuri akwai zamu zo ko da yake kai cewa kai sahihi amma kai hakuri karatun ba na zafi mai zuwa akwai wannan amsa inda na san regular ne mai rubutun kamar na gane rubutun regular ne saboda haka zai samu amsa dan na ga hadisin da muka biya da yigi ne wanda yana istighfari sosai in aka yi hakuri ta ce mai zuwa zai ji amsa insha Allah Allahu musta'an alayhi kula la hawla wala quwwata illa billah abin da muka sani um sai daga cikin iyayen mu Alhaji Mutar Sale Allah ya yi wa kanin rasuwa jiya yau an kai shi ko um Alhaji Mustafa Sale to muna tashi a cikin addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ya jikansa da gafa ɗan uwansa da ƴaƴansa da ya bari Allah ya kula da su ɗan uwansa Allah ya ba su hakuri da juriya muna roƙon Allah da sunayen ta jawa dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikansu da gafara waɗanda suke da rai kuma Allah ka tsara mu zaman kwana mai amfani Allah ka tsara musu lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka na kalma Allah ka zaunar da ita lafiya duk wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da kanne da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله